رشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وشفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a yau da ranar 21 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da a goma da watan da watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin da da shida miladiya insha Allah za mu ɗora ka inda muka tsaya a karatunmu na iyaye mata da muke gabatarwa a wannan gari na kumu akwa local government jihar gombe nigeria wanda ba za ta yi shiru ba ke ke wacce ba za ta yi shiru ba tashi ta fita um, insha Allah idan za ku yi tunawa a jiya muna magana akan wasu abubuwa da shari'a ta sa a kula da su idan za a yi aure saboda auren ya dawwama kada a samu kada a samu damuwa kada a samu matsala a wajen zamantakewar aure shine magana akan alkafa'a a samu a samu daidaito tsakanin wato ma'aurata guda biyu dole ne a kula da da mai daraja da mai karamin daraja da wacce take ta yi ilimi a kar a hada ta da jahili haka wanda a take tana da sana'a tana da aikin yi a wanda Allah kada a ji a hada ta da da abin da mun saba ka ba ya ce karkacin wannan abin ba a kada a hada ta da wanda bai kamace ta ba duka wannan don a samu kyakkyawan zamantakewa da kuma auren ya zama ya samu zaman lafiya fatanmu insha Allah ta'ala iyaye za su kula da wannan ƙa'idoji da wannan doka da shari'ar musulunci ta shimfiɗa kuma ta ajiye saboda aure ya zauna lafiya Allah ya samu dace daga cikin abubuwan da malamai suke faɗa shine akwai assalamatu min al'adu duk mijin da za a aura wa mace ya zama yana kubuta daga aibobi daga matsaloli a tattare da halittarsa kar a haɗa shi da da wacce take lafiyayya sai dai ita in ita ta zaɓa ita ta zaɓa idan in ita ta zaɓa shi kenan amma dai kar a mata tilas a haɗa ta aure da wanda yake mai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa shi ɗin a zaɓa masa wata irinsa wacce take kama da shi ko take ainihin daidaito da shi akan ɗabi'ar da Allah ya masa ba wai ana faɗan wannan don aibata halittarsa ba ko don munanta irin abin da Allah ya masa ba a ba haka bane ba daga cikin abubuwan da ake kiyayewa a kamar misali a marar gani makaho ko kuma kuturu ko kuma mahaukaci ko kuma wanda yake bayi da cikakkiyar lafiya yana da rauni ko kuma ba zai ma iya rike mace ya kula da ita ba kawai sai a zo a ɗauki mace a danka masa ba ta so saboda ɗaya daga cikin waɗannan aibubbuka shari'a ta ce wannan ba daidai ba ne kuma a lura da da kafa'a ba to um, shin za a iya yin aure ko da ba a samu daidaito tsakanin miji da mata ba misali ta hanyar waɗannan sifofi da muka ambata ko da babu kafa'a shi suka ce wahal ya sifu zawaju ragama azumin kafa'a auren ya inganta duk da ba a samu daidaito ba a tsakani amsar ita ce an samu ittifaki tsakanin malamai lallai in za a auren da yarinya to a nema mata mai addini kamar yadda manzo Allah ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu lallai a zaɓen mata mai addini ba wani malamin da ya ce a ɗauki mace a je a danƙa ta hannun mara addini babu wannan bittifaqil ulama fi mas'alatil kafa'ati fi din kenan to akwai ra'ayi na farko wanda suke ganin kamar ko da an samu bambancin daraja tsakanin ita yarinyar da shi wanda za ta aura wataƙila ta fi shi daraja ta fi shi matsayi cikin abubuwan da muka ambata to idan an ɗaura auren ko da ba a lura da wannan kafa'a din ba to auren ya yi amma idan matar ta ga za ta iya kashe auren to za ta iya kashewa an gane ko abu na biyu shine maganar jamhurin malamai suka ce kai ne Na'am? Wayar da ta kawo ta? To yanzu mai abin yi suna da wata ko mu tashi. Waye? Waye ne ya faɗa? Shirin daga wajen inji, ina injin yake? Yake a waje ne? da haka malaman farko suka ce um, su na farko afuwan cewa suka yi auren bai yi ba duk wanda aka aura mata wanda bai dace da ita ba aure bai yi ba wannan ra'ayin imamu ahmad ne allah ya masa rama a duk da cewa wannan ya saba ijma'in malamai a ijma'in malamai su kuma suka tafi akan cewa a sun tafi akan cewa auren yayi sai dai ita mace tana da zamanta ta ci gaba da auren ko kar ta ci gaba da shi wanda aka aura mata wanda bai dace da ita ba tana da daman ko ta ci gaba da auren ko kuma ta ƙi ci gaba da auren wannan ra'ayinta ne suka ce akwai dalili um, wata baiwar Allah ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah inna abi zawwajani ibna akhi li yarfa bi khasisata babana ne ya aurar da ni a wajen wato dan dan uwansa kamar dan baffana ta ce mahaifina ya aurar da ni a wajen ɗan baffana ma'ana ɗan baffana ya aure ni liyar abin khasisata ni mawadaciya ne kuma ni mai daraja ne na fi shi matsayi saboda a yi amfani da ni a ɗaga talaucinsa ko kuma a ɗaga matsayinsa ita sharifa ce maɗaukaciya shi kuma waziya mai ƙarancin daraja wannan abu ban ji daɗinsa ba an kawo mata talaka ko mai rauni wanda rauninsa ya bayyana ita kuma kimarta tana sama da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a kina da zabi tunda haka ne ko dai ki zauna a zaman auren nan ki haƙuri ko kuma in ba kya so a raba auren ta ce babu komai ya manzo Allah na yadda da abin da babana ya yi kin ga matan kirki kenan ta ce na zaɓi abin da mahaifina ya zaɓa mini kawai dai ni ina so ni an ta'alama walakin ni aradtu an ta'alama nisa'u annahu laysa ila al-aba'i min al-amri shay matan duniya su sani cewa mahaifi ko mahaifiya ba su da tilas su tilasta wa 'ya ta aure wanda ba ta so magana auren dole babu shi addini wannan shine zance mafi inganci duk da akwai inda akan iya tilasta wa mace ta auri wani kamar yadda malamai suke faɗa kamar misalin ba ta da hankali ta ji ta ɗauko wani ta yi rashin hankali ta ɗauko wani wanda bai dace da ita ba ga wanda ya dace da ita ɗin amma ta ƙi yarda da shi amma ta ɗauko wani fasiki wani mubsiri wani maƙarnaci wani mara addini to a nan iyaye ko waliyi yana iya tilasta mata cewa ga abin da za ta wani hadisin ibn maja ne ruwaito shi wasu malamai suka ce isnadinsa ingantacce ne duk da wasu magana wasu sun yi magana a kan isnadin hadisin da aka neman wa mace daidai ɗinta sa'anta ba wai a shekaru ba a matsayi da daraja wannan yana da muhimmanci idan an zo za a aurar da yamaci kuma a ba ta zaɓi idan an mata ba daidai ba ce to wance sai ki duba in kin ga zaki zauna bismillah in kin ga ba za ki zauna ba shi kenan abu na gaba shine shin mace tana da dama tana da dama ta zaɓi miji mai halitta irin wanda take so tana da wannan ra'ayin ta zaɓi mai halitta kaza mai halitta a'a ni dogo nake so a'a ni gajere a'a ni ba na son mai ƙiba a'a ni siriri nake so a'a ni mai ƙiba nake so ba na son busasshe a'a irin wannan dai rayuka a'a fari nake so ba na son baki a'a ni na fi son bakin miji ba na son fari a'a ni wankan tarwaɗa nake so a'a ni kala kalan miji shin mace tana da dama a shari'a ta ba ta dama ita ma ta zaɓa idan an zo maganar aure ko ka kawai za ta rufe ido ne duk wanda aka ta kwaikwayo aka bata za ta karɓa ne a haka malamai suka ce kama annan rajula tu'jibuhu mar'a kamar yadda namiji yana iya ganin mace ta burge shi ya sha'awata فالمرأة يعجبها الرجل أيضا ita ma mace tana iya duban mijin da ta ga ya dace ya burge ta ta aminta da yanayin halittarsa ta aure shi ba iya ɗabi'a kaɗai ba har da zubin halittarsa suka ce shari'a ta halatta wa mace idan tana jiya wa kanta tsoron fitina saboda an aura mata mummunan miji jamim in an ce jamim wanda halittarsa ba kyawun gani akramakumullah Allah ya kara mana kyakkyawan hali da halitta idan mace aka daura aka daura mata aure da mijin da yake bata gamsu da halittar ta baya burge ta ba ta baya ba ta sha'awarsa to kuma tana jin tsoron ji ta ga wani awace ta yi sha'awarsa to wannan shari'ar musulunci ta ba da dama ta yi hul'i za mu zo mai magana akan hul'i insha Allah nan gaba mun samu dama shine mace ce tana zaune da miji haka kurin ta ga ya ishe ta ta gaji da zaman da shi to sai ta yi hul'i ta ɗauki wani abu na kuɗi ta bashi ya sauwaƙa mata an gane dama ana kabbara idan an kashe aure to ko kuma nan garin haka kuke za a kashe aure kuma ki ce Allahu akbar an mata auren dole an je an hada ta da wani ko wataƙila ya zo ya yi rufa-rufa ya aure ta ashe yana da matsala ta wata halitta ko yana da wata koyayyen aibun abu sai da ta zo sun keɓanta ta ga kai bai mata ba ni kan ba zan iya zama da wannan ba gaskiya to ya halatta ai hulki ta ba shi ɗan abin da ya sawwaka ya ba ta takardarta Allah kiyaye hanya kowa ya je samu rabansa akwai hadisi ko a ce akwai kisa ta wata a wata yarinya jamila sunanta jamila bintu a a ubay ibn salul yar gidan shugaban munafikai ƙwarai kuwa jamila yar gidan ubay ibn salul ba yar uwar abdullahi ibn ubay ibn salul ai shi shugaban munafikan ƴaƴansa ai sahabbai ne mutanen kirki ne uban ne kawai ya lalace da haka akwai abdullahi sahabi ne mutumin kirki babba sosai amma babansa babban munafiki to ita ma wannan jamila din haka mutumin kirki a aka aura mata aka aura mata wani mai suna sabit ita sunanta jamila sunansa shi kuma mai sabitu ta zo gurin manzon Allah take cewa wallahi ya rasulullahi wallahi la yashmi'u ra'asi wa ra'su thabitin abadan ni dai kaina ya daina haduwa a filo daya da ni da wannan mutumin sabitu na daina kwanciya da shi wallahi ya rasu na daina alaka da shi ba zan taba hada kaina da shi ba a matsayin miji ba zan yi ba to an bata mata ta ce ni na duba sai na gan shi a cikin maza fa'iza huwa ashadduhum sawadan ya fi kowa baki ya za a haɗa da mijin da ya fi kowa baki in ji jamila to kun ji sunanta dama me jamila duk wacce aka ce jamila ana nufin kyakkyawa amma fa akwai wata jamila kamsiliya addu'a sai a hankali ta haka ki dage da wanka da ɗan kulawa sosai ke jamila lallai ki zama jamila ɗin sosai a wajen mijinki amma jamila kazama jamila kullum buga kai kwarkwata kaga gafta gaga kaga ina jamila uban farci farci karat karat karat ina yankan miji jamila kafa da faso bai yi ba a ba ina jamila daki da ti da kura wannan baki dace da jamila ba kace ba zan fa sake haduwa da shi ba bakin yayi yawa in ji ta ba ta ce ga gajarta ta ce guntu ne gajere ga baƙi ga gajarta ta ce wallahi ta ce ya annabi ni dai a wajena duk wani namiji da ka sani wannan sabi ɗin ya fi kowa munin fuska wa akbarihim wajhan fuskar ta ba kyau da Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka ya garan Jamila ya ɓaci Jamila fa ta shirya ita kam sai dai ta kashe aure yace a tardina alaihi hadiqata zaki mayar masa da gonar sa da ya baki a matsayin sadaki nan ne malamai suke cewa duk wanda zai hul'i da mace duk macen da tace haka kawai ba ta son miji wani to za ta mayar mai da sadakin sa in dubu ɗari nawa ya bata wallahi yakin nemo ko kin cinye kwarai kwato ai ke kika kishi kai kika ce ba kya son sa da haka zaki mai da mai gonar sa ko ba za ki maida ba shi ne a taruddina alaihi hadiqata ana faɗa ta ce ƙwarai kuwa dama a shirye take ta ce gonarsa na maida masa ya rike kayansa ya rike ya rike sadakinsa da haka duk matar da ta ɗauki sadakinta na aure wata rana ta ce mijinta ga sadakinka karɓi sadakinka ba ruwana da kai na gama aure da kai ni za ki yi haka ni za ki eh an maka din kaza kaza kawai ya karbe sadaki shikenan aure ya lalace malaka duba iko wannan ana kashe aure suna kabbara ni ka abun mamaki yake ba wallahi kuma amma ba mamaki yawanci masu yaye baki suna Allah akbar din ba auren ma gaba daya ai ba ku san darajar auren ba da kun nani da ba za ku yaye baki ku kabbara ba masu auren ka aika su can a baya ai kika suka shiru kike ji kamar shuka dusa wa za ta yadda ta kashe aurenta a wannan zamanin ai ba zai yi ba jamila ta dauki gona ta mayar wa sabitu mijinta kenan wani hadisin bukhari ya ruwaito kitabu tsala babul khul ibn hajar ya yi bayani a cikin fatul bari dangane da wannan hadisi to yanzu ana abin da zamu nuna kun ga ana annabi ya ba da dama ashe idan mace idan mace ta ga mijin da take tare ko aka aura mata sai da ta zo ta ga bai yi mata ba a halitta to ta iya raba auren wannan kuma yana faruwa da yawa iyaye Allah saka musu alkhairi amma dai ana yin kuskure ta kawai a ji a ɗauko mutum ya niyya bata gan shi ba wataƙila tana makaranta a ɗan gidan ƙanin mahaifiyarki ne a ɗan gidan ƙanin ƙanwarki ne a dan gidan yayanki ne dan gidan waye kawai sai ki je ki ce ga wance ka aure ta yarinya bata zo ta ga miji ba kawai aka je aka daura musu aure sai daga baya ya shigo mata gida ta gan shi cunkus wai kamar ɗakin tsumma ta ce a'a tana da dama ku ne ba ku kyauta ba kuma mace tana da ra'ayi kamar da namiji ma ba yana darjewa ya zaɓi mace ba namiji yana darajewa ya zaɓa mai kaza mai kaza mai sifa kaza mai kala kaza mai kaza mai kaza to ita ma mace tana da wannan damar in ta ga tana da ra'ayin za ta yi in ku ke auren ki kike nema Allah rufa miki asiri ko me aka kawo miki in gawayi aka kawo miki karbi kayan ki ki je ku ta fama Allah sa albarka ra'ayin ki ne ai ba wanda zai miki tilas yawwa kuma daman mata ai yawanci sun fi maza kyau warai kuwa ko kasantawa ma ba za a yi ba ai namiji kan sai dai a hankali ai tafa nema ba ya canja mai kala ba da neman tuwo da zuwa gona wani in ka gan shi ai dai a bar sannu Allah ya ruba shi to sannan abu na biyu ashe mace tana da daman ta samu yancin kanta a aure idan ba ta son auren shine ta yi khul'i bil ain khul'i menene khul'i za ta ɗauki sadakinsa ta maida masa in ya karɓa zance ya ƙare aure ya mutu har abada wasu malaman suka ce ana samun rikici kaza kaza kaza wallahi tallahi ni wane ni abun nan ya ishe ni na gaji da shi yau ba zaman lafiya gobe ba zaman lafiya jibi ba zaman lafiya abubuwa dai ga sunan ba daɗi kullum da haka kawai ko dai kai ka sauwace mata ta tafi ka huta ta huta ko kuma idan ka ga dama ka ce to a biya ni sadaki na a da din ya sadaki kawai ake a aure babu wasu abubuwa daga baya to yanzu kuma gaskiya ba sadakin kaɗai ba ne ana ɗan haɗawa da ɗan abun duniya da yan suturu da yan kayayyaki in miji ya yi adalci ya kyautata ya haƙura da sadakin kawai ma wani ya zo ya ce dan kunni sai an biya shi takalmi ma sai an biya shi zannuwan da ya sai an biya shi kuɗin sayan hoda da ya mata ranar ɗaurin aure sai an biya shi ya yi ta lissafi dubu ɗari barkatai don ya wahal da ita wannan kuma sai alkali ya shiga ya musu maslaha kada ya bari a cutar da ita baiwar Allah kuma akwai mazajen da suke ɗora kuɗi mai yawa idan matarsu ba ta son su a ba damuwa in dai ba za ki zauna da ni ba ki kawo naira miliyan hamsin sai ba ta rai miliyan hamsin shi kansa na ka kai shi kasuwar ba lallai ya kai miliyan hamsin din ba gaba ɗayansa ba ko a wurin masu sai da mutane Allah kiyaye mu da su dan Allah maza ku daina yi wa mata mugunta duk matar da ta ce ba ta so ba ta so ba komai ba kya so shi kenan Allah ta albarka rubuta takarda ka sallame ta ta kama gabanta ta je ta nemi wani da ya dace da ita kai ba ka nemo wacce ta dace da kai kowace hula ai akwai kan da ya dace da kai hulan kowane takalmi akwai kafan da ya dace da shi kowane agogo akwai hannun da ya dace da shi haka kowace mace akwai mijin da ya dace da ita da an gane wannan da an huta kullum muna gaya wa maza ku daina wannan zaman wahala zaman ɓacin rai kuna zaune da mace ba ta son ka wata mace ce wallahi in baka suke ne ba za ka ga bala'i yace ya ba na sani duk soyayya ce da kauna tana ce ma za ka ga bala'i kana dariya kana yaye baki kana cewa duk soyayya ce wata cewa ta yi ni ne ajalinka ba da kyau irin wannan mata ku daina haka ba kyau ku daina kashe miji saboda ba kwa son zaman aure kamar yadda ake ta yanzu a ƙasar nan ana ta kashe mana maza sai dai mu yi Allah isa kawai saboda ba mu da wata gwamnatin da take bi mana haƙƙi babu duk wanda matarsa ta kashe shi ta kashe banza in dai a ƙasar nan ne ba a hukunci ba a yi da ana hukunci shari'a ne yadda ta kashe shi ita ma a kashe ta to amma babu Allah ya gyara mana halin mu to wannan kenan um, haka abin da ya shafi kyawun halitta malamai suka yi bayani to sannan kuma samartaka shin mace tana da dama ta zaɓi saurayi matashi ko ba ta da shi ta gaya ubanta ita ba ta son tsoho ya halatta ko bai halatta ba eh ƙwarai kuwa ya halatta a shi ma namiji in ya zo aka kawo mai bazawara ba yana cewa baya son bazawara ba ita ma in aka kawo mata bazawari za ta yi cewa ta son bazawari ko mai shekaru da yawa ta ce ta fi son mai karancin shekaru tana da wannan dama kuma tana da wannan zaɓi ɗin da Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wani sahabi da ya aure ya ce da shi mai ka aura ya ce ba zawara annabi ce kai halla bikiran ina ma da yarinya ka aura yar budurwa tulaibuha wa tulaibuk kai wasa da ita ce maka wasa don haka ita mace matashiya mai ƙarfi da ƙarfin jiki da yarinta tana da dama ta zaɓi miji wanda yake kufu'inta sa'anta wanda yake daidai da ita kuma iyaye ku ba ta dama kada ku zo ku saba mata akan abin da take so in dai da hali sai dai kawai dai yanzu abin da zamu ce maza sun yi tsada gaskiya in an biye mata da wannan sharaɗi ina biye miki tsoron ki kwantai yawwa na sani ba kwa san irin wannan karatun amma sai an gaya muku gaskiya maza sun yi tsada mata kuma dash dash dash dash a ayo ai na na faɗa ma ba yadda za ku yi bayi shi yasa na bar shi a matsayin dash dash dash da hankali ya gane Allah ya mana afuwa Allah ya gyara halin mu to da yawa daga cikin wato malamai sun kawo kisoshi kamar haka akwai wani mutum mai suna alharis ibn sulail al-azdi alharis ibn sulail al-azdi ku tsaya ku ji wannan kisar abin da ya faru harisu ya fita ziyara ya tafi wajen alkama ibn hazm abba'i harisu ya tafi wajen alkama ya kai mai ziyara alkama ibn azam al-ta'i aboki ne amini ne akwai kawance yana zuwa gidan wannan bawan Allah kwatsamce ga yarsa budurwa ta ta gindaya ta wuce ya zo gurin abokinsa ya zo gurin ainihin wato ziyara gare shi shi sabit kenan ya zo wajen alƙama sai ga yarinya budurwa 'yar alƙama ta zo wucewa ta fito sai suka yi ido biyu sunan yarinyar rabab sunanta me rabab duk kumo zan ce in rantse da ba don azumi nake yi ba ba mai suna rabab ko akwai wane ita rabab me aka ce rabab wata ta fashe da dariya original suna Allah ya kina da abinan in Allah ya kika sauka lafiya ki ce sunanta rabab wallahi ni dai sunan ne ya burge ni wallahi shikenan ita rabab malamai suka ce kanat min ajmalin nisa'i tana cikin mafi kyawu a cikin mata a garin su baya ita abokin babanta kan baya ganta ba sai ce kai shi ba ziyarar nan za a canja za a canja manufa a kanta ko ka zo ziyara gidan abokinka ka ga yarsa kuma ka ce kana son yarsa kawai sai sai ishkunta soyayyarta kawai sai ta shiga zuciyar bawan Allah lokacin tafiya ya zai koma garin su ya ki tafiya alkama ya ce yaushe za ka tafi ta ina nan tukunna me zan tukunna ku duba lamarin mace ko a shi yasa kin ji ki fahimce ni ku rinka yi wa mazajen ku uzuri in Allah ya sa mijinki ya fada ya tsunduma cikin soyayya da wata 'yar budurwarsa ki masa uzuri don Allah ai wallahi tallahi ya haukace kullum sai ya ta wanka yana gyaran hula kaza kaza in ya tafi bini bini sai in ji an ce bai ma je kasuwa ba ashe unguwarsu ya tafi ya je wajen yarinya sai giyar yarinya wanda ba ta da mutunci waye ce ki zage ta ya aka yi ta zama shegiya haka kurin dan mijin ke yana tsanta ya zo ya dame ni kullum wayarsa ita ne in na duba farkon kira ita yake kira ƙarshen kira ita yake kira to wallahi ba za a yi auren nan ba wannan uwar gida ne ba ta ci fushi ta saka barkwano a bakinta da citta wallahi ba za a yi auren nan ba ina lambar wayarta ke nemo min lambar wayar wance waye wata yarinya nan mai rawar kai yar unguwa kaza wai miji na take so zan yi maganinta sai a je a kira yarinya uwar gida za ta yi rashin mutunci kenan da kira ta to wallahi tallahi in kina neman zaman lafiya ki rabu kun da mijina garin tsaye Allah in kika yarda na sake gani kina waya da mijina za ki ga sai na turo miki yan dawa kuma gidan nan ya fi ƙarfin ki ya fi ƙarfin babanki ya fi ƙarfin mamanki ya fi ƙarfin ke ke ɗan banza ke har kin isa ki ce za ki auruwa ne wani ya yau ne kan mura take damuna ne ko ba a ko ba a san zancen ne kam ta ta bala'i abinda abinda mata suke ta yi kenan ta da hankali to yanzu kin ji ga kisan wannan ziyara ya je kurin gidan abokinsa ya kai ziyara yar abokinsa ta fito ya gigita aka ce yaushe za ka koma ya ce ina nan tukunna ba yanzu ba to sauran kuma ki hana mai gidanki zuwa ziyara gidan abokinsa ni ban koya miki wannan ba yawwa dan wata za ta ce a'a dan yana da 'ya'ya manya ni kan ba na so in za ku haɗu a masallaci ku haɗu karka je gidansa ba karamin aikin ku bane ba abin da ba za ku yi ba Allah shirya wallahi ya ki tafiya fa abalin siraf ya ƙi ci ya ƙi ya tafi mai gida ne yana ganin sai shi bai mai gida bai san mai ba ruwa sai ce ya alƙama inni ataituka khatiban wa qad yunkahu al-khatib wa yadriku at-talib wa yamna ar-raghib kawai sai mai magana ta masu dabara yace ziyarar nan daga da na zo ba ba fa ziyara ce ta abokan dagawa ni neman aure ne ya kawo ni da kaina na taho in ga inda mata suke da daraja ko ya ce in ni a cikin tuka khatiba ba ɗana na zo nemawa ba fa ni nake nemawa kaina ya ce amin ya ce wanda izo nema kuwa ai a iya aura masa in ma akwai wani da ya nuna yana so a hana shi mu a bamu to dattijo abokinsa ya tal ya masa maganar yarsa irsa inda zai sa kansa da ana ta hirar abokantaka yanzu zance ya dawo hirar sarakuntaka sai ya ce da shi kuf'un karim ai kai kam ka dace mutum ne mai karamci ya ce ta zauna a gidan na ma duba lamarinka tunda ka je tafiya ba a kim nan zurfi amurka zauna gidan aka ci gaba da kawo masa dumamensa da abincinsa yarinya da in ta zo gittawa dai yana ta addu'a Allah ka tabbatar Allah ka tabbatar ba ilaha illallah ki masa uzuri dan mijinki ya ga wata bazawara yana so ya gigi ta ce mai uzuri ɗabi'ar a zuciya ne mijinki ya ga wata yana so ki masa uzuri ke ma haka yi gigi ta da ya ganki yanzu ku kin ci gwamnatin ki zamanin ki ya tafi yanzu sai dai lallabawa ana zaman hakuri tunda kin dace kin dade da miji an dade an dade a dade ana yi sai gaskiya duk alheran ki riga kin samu to yana buƙatar kuma ya dan ya dan samu canji a taimake shi mutumin da ya sai riga ya saka ya saka ya saka sai ya ga wata rigar yana so ya ƙara don Allah ya laifi ina so in ga masu adalci da marasa adalci a cikin amma 'yan ɓangaren ƴan ɓangaren rumfan da akwai imani bai yi ba ko? To, kenan mutum ya ta zama da tsohuwar rigarsa Ta- wato- wato ya zauna da ita ta kashe shi ko ban ji ba to ku ji don Allah ku ji wata ku ji wata bayo Allah cewa ta yi a yi ta wanke rigar a ta wanke ta ba ta kenan ya ce tsohuwar mota- mota ya yi ta hawa mota ya ta hawa mota an dade ana ta bugawa a ƙara mata fenti Allahu akbar kar a canja mota a ƙara mata fenti kowace mota tana tafiya da zamanin ta ko ma'ana a zubar da ita a kawo sabuwa ko a a- a saita injin ko a yi masa gyaran hamma da kafireto to Allah ya sauke dan Allah mana a taimaka min a gyara mun sautin nan ni ko kan ba ku da tausayi ne masu lasfika na ko so ake yin tsaya karatu nan ku bani sautin nan mai kyau murya ne yau ce abin da Allah ya ina jin makogoron nan zabbi yake bukata da lafiyayyun kwani wai yau kam kasuwan wani gari ne yau in ji yau wani gari ya zai na rayuwa ne leggal ko Allahu akbar bari zan buga leggal a taho min da kaji lafiyayyu in- in- in- in sha ruwa da su ni ban san me ya faru ba ko ko dai makogoron Kano yake so ya koma ni naga alama a wata kila haka Allah ya bari abuwa sai aka kira ni a gida na gajiya lafiya kalau wai yaushe za ka dawo ne nace baki san ran da zan dawo bane duk shekara baki san ranar dawowa ta to ai na ga kwanakin ne sun yi yawa nace muna can muna aikin Allah Allah ya mana kuwa Allah ya saka da alkhairi ka san mata idan kudin cefanen su yayi kasa kasa to sai a nemi miji kudin cefane ne yayi kasa Ramadan ta zo karshe dan guzurin da malam ya bayar an cinye shi ana so in dawo a daɗa murƙushe ni kuma nake ina nan a in ban tafi ba ba a sani daraja ta yi na ce ku da kutu kunna sai ashirin da shida ga wata insha Allah Allah ya sa mu cika da imani to ya labarin mutumin kam yana fa zaune bai tafi ba yace shi to ai na na ji na jangalo kai na dan gyara mura zama za a yi ce an ji sautin ya yi daidai in yi daina ƙara ce ana rage kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan in ba ka ba gobe zan kawo injin ajiye shi a nan hannuna na dama yawwa ya isa haka a banne haka da Allah ya yi daidai ya ce bari mu duba lamarinka uba yana tashi sai tafi gurin uwar yarinya mahaifiyar rabam wannan yana nuna mana ashe duk lokacin da aka zo neman yarka to ka je ka shawarci uwarta kar ka tafi dalla rabu da su mata yaushe za ka shawara kai na baka kawai an ba da ke ai a'a je ku zauna da uwar yarinya ka ce to hajiya ga abin da Allah ya kawo mana na arziki Allah ya kaddara wane wane ya zo ya ce yana son yarmu me kika gani kaga za ta ji an girmama ta za ta ji an kimanta ta amma fi sabilillahi a barki da yarinya tun tana jaririya kina mata tarbiyya har ta girma kina mata tarbiyya har ta zama yar budurwa ke kika gyara ta har wani ya ganta yana sha'awa wai kawai babanta ya zo ya dauke ta ya bayar da ita bai gaya miki ba wallahi wannan abin da maza suke ba daidai bane kurin ka dauki yarinya budurwa uwarta bata sani ba kawai ka ce ka ba da ita wai fa sai dai ki ji a makota an zo a mun zo muku murna ashe fa wancan an ba da ita sai uwa ta ce wa aka ba wa yau fa malam ba ushe ba fulatani ba abinda suke yi kenan uwa ta ce wa aka bawa yanki da kika haifa kika yi naƙudarta kika gama mata tarbiyya wai an ɗauke ta an bayar da ke baki an bayar da ita ma baki ma sani ba a gaya wa maza gaskiya a gaya wa iyaye gaskiya wannan abin da suke yi ba daidai ba ne inda akwai wanda ya cancanta ya ɗauki ma ya ya bayar ba a gaya kowa ba ai uwa ce amma Allah ya baka girma a matsayinka na uba babba bai kamata ka mata kama karya ba mulkin mallaka da rashin ganin girma ita kanta yar ta zo ta ji labari ka bayar da ita uwarta bata sani ba me kake so ta dauke ka ku rinka haɗuwa da iyayen ma iyayen kuna zama da su kuna tattaunawa ku ba su shawara Yan- ita mace yar bin dubdugi ne da kwakwaf kwakwaf za ta ce dan jira ba wane bane ai uwarsa kawar kawar kawaye na ne bari mu binciki halinsa sai ta je ta binciko abin da kai baka sani ba kai kana kasuwarka kai kana shagonka ko kana can kana ta iliminka kana ta karantarwa amma ba mamaki akwai wata illa ita matar ita ta fi damuwa dan in an sako mata yar ita za su zauna su yi zaman zawarci tare da ita da haka za ta bincika ku daina ji ai ba su da hankali ai mata ba hankali ai mace mai kaza kaza ai mai karamin tunani ne a'a wannan fa ba adalci bane ba daidai bane da haka a rinka shawara da iyaye a rinka tattaunawa da iyaye mata kuma alal akalli an nuna mata ba naƙudar banza ta yi ba shekara biyu tana ba wa yarinya nono yarinya ta girma ta fara al'ada a gabanta in ta fita bata iya daura zani ba ta gyara mata ta koya mata kwalliya ta koya mata ado ta gyara ta yadda za a ganta a sha'awa kawai ka zo ka dauke ta ka bayar da ita wata ma wallahi duk wahalar yar ita take yanzu ai duk mun sani galiban ƴaƴa ƴan mata wallahi iyayensu mata suke wahala da su zaki ga uban bai san hijabinta ba in za ta canja takalmi uwarta take canja mata idan za ta canja riga uwarta idan an zo sallah haɗin kayan kayanta uwarta take za ta zaba mata ku taimaka wa matan nan don a samu zaman lafiya mu duk wannan bayanin da muke yi fa muna yi ne don a samu ingancin gida mai daɗin zama ba gidan da yake cike da zalunci da barna ba da haka dattijo ya ce kin ji abin da ya faru ta ce waye sai ya ce wallahi abokina ne abokina ne ya kawo mini ziyara kawai shi kenan sai wance ta zo wuciya ya ganta ce abokinka kuma ya ce kyar ki kwantar da hankalin ki hajiya ta ya ce innal harisa sayyidu qaumihi hasaban shi wannan abokin na haris babban mutum ne a cikin jama'arsa shugaba ne dan dangi ne babba ne yana da mansib yana da matsayi yana da wata kujera yace ta yace yana da gida mai kyau wa baitan gidansu mai kyau ne suna da tarihi mai kyau kuma ya ce ba zai bar gidan nan ba sai an biya masa bukatarsa fala yansarifanna min indina illa bi hajatihi ya ce shi ba zai bar gidan nan ba sai bukatarsa ta biya me bukatarsa ya ga yar mai naso fa shawiri ibnataki ki je ki nemi shawarar yarki gabar karatu na uku ashe in za a aurar da yarinya yana da kyau a je a nemi shawararta kada wani uba saboda yana gadarar shi uba ne abokinka ya zo yana son yarka haka kawai ka ce wance na baka a'a je ka ka shawarci yar ko kuma ka uwarta ta shawara da ita kuma wannan yana nuna akwai dan wani bariya akwai wani dan bambanci haka akwai wani dan nauyi da jin kunya tsakanin uba da yarsa duk yawanci inda uba yake baya iya tunkarar yarsa budurwa ya mata wata magana irin wannan in ma yayi kifa kai za ta yi ba za ta iya magana ba amma za ta iya yi wa uwarta magana saboda jinsin iri ɗaya ne to wannan sai yake nuna ashe ku maza ku yi ƙoƙari in ma za a yi aure ko da uwarta ba ta gidan ka ce mata ke an zo neman ki amma je ki gaya wa mahaifiyarki tana aure a gidan wani je ki ki same ta ku yi shawara akan na neman ki ku je duk abin da kuka yanke ku kawo min ni kuma zan duba in gani dan Allah ba a mutunta mata uwarta ba amma wata ubanta ya saki uwarta an zo za a yi aure billahi azim la ilaha illa huwa wannan uban ne kenan in na ganki a gidan mamanki sai na ci mutunci ki ba ke ba ita wannan uban jahilcin sa yayi yawa jahilcin uban nan yayi yawa yaya za a yi ka raba ka raba ya da uwarta saboda kun yi fada da uwarta ka sake ta yaya za a yi ka raba da ya- ka raba ya'ya da iyayensu mata irin wannan a cike suke a gidajenmu na rashin kirki da aiki da jahilci wata ta kira ni wallahi tallahi malam ni ba baba na ya ce sai ya tsine mu in na je wurin uwata ya wai tsinanniya ne na ce ki kama hanya ki lallaba ki sulluɓe ki je ki gaida uwarki ku yi zumunci inda ba alheri ma ki kai mata duk tsinuwar da zai a bola za ta faɗi saboda bai da haƙƙi bai da haƙƙi ya za ka ce ka ta yi da wajen uwarta me ta yi in kai ka yi fada da uwarta ita ta yi fada da uwarta in kai uwarta ba uwarka bane ba to ita kuma uwarta uwarta ce ta yanzu a zo a hana a hana a raba ka da tsohuwarka wacce tsohuwar ta ka a ce a raba ku da ita yau ko ɗan akuya ne ka ƙwace ɗan ka bar uwar ba kuka za ta yi ta yi ba to yau azabar da maza suke yi wa mata azaba azaba shine a kwace ɗa ko a kwace yaya a hana su ziyara wani kawai zuwa ya ya ce ya zo ganin yayansa ta ce to ka jira auren ne ya mutu aka yi wa yara wanka aka gyara su sun saba da uwarsu shi kenan ya zo yana musu wasa kayya kayya ku tsaya ya kuke ya kaza ya zo dan ba su san abin da zai ba su ya ce ku zo mu je mota ya shiga mota ba ba ba ba ba ba ba ba sai ya da kofar gida fa sai ya lallaba sai ya ja mota kirif sai kirki ya yake sai ya gudu uwa ta jira ta jira ta jira aka je aka duba ashe uba ya zo ya sace yayansa uba ya sace yayansa malama ban san ya zan kamanta miki wannan abun ba kin san yadda wace dabba ne in aka ɗauke mata ‘ya'yanta take take rigima kamar kaza tana tana tana kwanci ta ‘ya'yanta sun zo ɗin nan a kwashe mata ‘ya'yanta duk girman ka sai ta bi ka da gudu matan nan ta kiɗime a gida ta yi ta kuka wa uwarta ta ce yanzu wance saboda Allah akan ‘ya'ya za ki zo ki tada mun hankali ta ce mama ke ba ke ma aikin san darajar ƴaƴa ni din ma ai yarki ce ki ta kuka wallahi ka kasa zama lafiya yaya za a yi ya gudu da yaya aka ce ki haƙuri yanda izo yi satan nan ke ma za ki je ki satan nan Allah ya sa ta shirya aka tsara mata bata tsaya ko ina ba sai gidan mijin tsohon mijinta ta da ɗan abin alherin tana zuwa ƙofar gida yara hutu ma ma ma ma ma ashe ta zo da ɗan motar ta a gefe ta ce ku zo mu je zo mu je ku zo mu je." ta tattare ta tattare kishiyar ma ba da labari tana zuba su kayan mu kayan mu ce tek ba magana kaya danna da su to yanzu a nan don Allah in tambaye ku waye barawo na gaskiya kan Mamar ce barauniya ko? Wanda Allah ya ce, Almar'atu a haƙu bi waladi hama lamtanki. Mace ita tafi cancantar ta riƙe ɗanta in dai ba ta yi aure ba. Mabarta ta kula da ɗanta. In ta yi aure kuma, to shi kenan sai ta ba da yaro ga ubansa. Shi kenan mai gida ya ce, ya ce ba zai bar gidan nan ba sai an ba shi buƙatarsa. ki je ki nemi shawarar yarki amma ki tattauna da ita ki ba ta ta sake ta gaya miki amma fi nafsiha ta gaya miki kar ta ga girmama mu iyaye ki ce ta faɗi ra'ayinta kawai ni abin da nake so kenan ni kuma zan yi masa adalci idan 'yata ta ce tana son sa to zan bashi idan ku 'yata ta ce ba ta so to zan ba shi haƙuri to wannan shine adalci abinda iyaye kamata su kenan wannan karatun na ga wajen tafsirin dare ya kamata a yi shi ko lokacin sun zo sun haɗu zuba musu bayani shikenan uwarta ta ce to je ka kai kam ka gama aikin ka je ka abunka ta ce kira mata yarinya yarinya ita duk ita ita me sunanta ma ban ji ba ban ji ba rabab shikenan sai uwarta ta zo ta ce mata bari ku ji uwa mai basira uwa mai wayo ita ma ba ta so a samu saɓanin ra'ayinta da uban yarinya ita uwa dai kun ji ta faɗi ra'ayinta kun ji ta ce o o o o bai zai yi ba ya za ka kawo mata tsoho ni ba zai yi wallahi tallahi wannan alhaji kai ma ka san wannan abun ba abun yi ba ne ni kan ba na so ma a rinka tayar min wannan magana kun ji ta yi haka ba ta yi ba saboda tana da ilimi tana da wayewa ta ce wance ayyu rijali ajabu ilayki wani irin namiji kike so tambayar farko da ce wa yadda wani irin miji kike so kina son tsoho ne alkalin hajjaj tsohon mutum kike so mai shekaru wanda yana da falala tsoho ne ya fi ki a shekare ya haife ki amma fa yana da falala amil fasal wadaha almalulu tammaha ko ku kin fi son yaro matashi wanda zai burge ki da ra'ayinsa yarinya ba ta yi dogon turanci ba uwarta tana rufe baki sai ta ce alfatar wadaha ni saurayi nake so mama uwa ta ce to sai ta sake mata tambaya cikin siyasa ina so ki koyi wannan don ki san yara 'yan mata na zamani dole sai an bi a hankali da su ba musu aikin soja don abu ka zanki ni na haife ki ni ne na ku da ki na sha wahala a kanki ni dama kin kina yarinya kina damuna kin sha cizo na a nono daman na san cewa wallahi tallahi halin ki bai da kyau a a a a a cizon yaro a nono daban magana kuma ra'ayinsa in yana son yin aure kuma daban kar ki yi mata camfi ki je ki bata mata sura sai ta ce ke kin san cewa yaro saurayi in kika auri saurayi zai iya ƙara miki kishiya da Allah ki duba tsohon nan dawa yau haka ta faɗa ta ce in fa kika tsauri saurayi innal fata yughayyiruki wa inna shaykha yaghiruki in yaro ne duk ran da kuka yi samartakan kuka yi yarintan ku ga wata ran zai ga wata budurwa ya ce zai kara ko ba tsawara amma tsoho dattijo in kika aura shi ku kishin ki zai zai ce alhamdulillah ni kam ai na samu abokiyar mutuwa alhamdulillah ai masha Allah ba da wahala dattijo tsoho ya aure ki ya kara miki kishiya shi da yake murna ya samu yarinya zaki sakata ki wala ki buga mulki da sarauta a gidan nan musamman idan ana son ki da Allah ku daga hannun mata addu'a Allah ya hada ta da dattijo mai furfura ah subhanallah wai a a hadda kin gani mai furfura ba a son sa ku gode wa Allah ba a son masu furfura ba a so shikenan tace in dattijo ne kishin ki zai ta ce ba za a haɗa shi dattijo wanda yake mai bayarwa ba kuma gashi wannan dattijon mai bayarwa ne alkafirun na'il ne ba za a haɗa shi da hadisu sinni mai ƙarancin shekaru ba wanda yake marowaci baya iya bayarwa ba mamaki ki auro yaron da ba zai iya ɗauka ba ki tsoho kuwa da cijo zai ɗauka ya rinka baki wannan fa maganar uwar yarinya kenan maganar uwar rababu to yarinya sai ta ce ya umma ya umma ya mama ta ce ni fa ina son yaro ne matashi ka hubbi arzi'a ani kalkala mama ni fa ina son yaro matashi ne ku duba basirar yarinyar na malama ina so ku gane karatun ta ce mama ni fa na fi son a bani yaro matashi kamar yadda mai kiwon dabbobi yake so ya je wurin kiwo kore shar da ciyawar da ba wanda ya taba zuwa ya yi kiwo a cikinta in ji bahaushe ya ce mai gal a leda barewa kawai a leda ka haɗa shi da rigar da an riga an sassaka ta da rigar da yanzu aka bare ta tela ya kawo ta ta ce ya za a haɗa ni da sa'an babana kin ga ni fa ban hana ki ne ba karatu ne nake miki bayanin magabata ne wani abu da ya faru ce ki je ki duba in dan dattijon ki yana zuwa hira ba komai Allah sa masa albarka musamman in yana dan ba da dan na kashewa ta ce ni kin ga abin da nake so uwar nan ba ta yi fushi ba ta ce ya bunayyati ya ke yata uwar tana ya mama yar tana ya mama uwar tana ya bunayyati ya mama ita uwar tana ya yata haka aka ta ba bugawa ya mama tana ke kuma ya yata uba dai yana can ƙofar gida yana jiran ya ji yaƙin nan yaya za a ɗare shikenan yace kinda tace mata kinda innal fata shadid al hijab kaseer al itab namiji zai shi fa mata shi matashi rufe yake zai kirf kuma ga yawan fada da zargi da zai bar ki sake ba uwar tana ta so ta gamsar da yarta ta bi ra'ayin uba yarinya ita ma da yake mai ilimi ne mai wayo sai ta ce ya umma aksha min ash-shaykh an yudannisa thiyabi ina jin tsoron auren tsoho ya zo ya bata min kaya na bai iya kwalliya ba na yi kwalliya ya lalata min adona tsoho ne ba na so zai bata min kaya ya zo ya karar da samartaka ta wa yubli shababi ya zo ya kashe min samartaka ta da yarinta ta ce kuma wa shammatu bi atrabi ya zo ya sani abun kunya a cikin abokanaina a je a yi ta cewa na aure tsoho ni ki bar ni ba na son tsohon nan mahaifiyar nan in yar ta faɗa sai ta daɗa faɗa in yar ta faɗa sai ta daɗa faɗa sai ta daɗa faɗa daga ƙarshe da yarinyar nan ta ga uwan nan ta dage mata akan ta auri abokin uban yarinya take cewa ba komai tun da kin matsa kin ce sai an yi auren shi kenan kun ga yar kirki kenan kun ga ya mai bin uwa kenan to ke ma za ki iya faɗawa cikin wannan ra'ayi ‘ya'yan iyayenki su makale sai ki haƙuri ki haƙuri duk da ba daɗi ka auri wanda ba kaso wallahi kuma shari'a ta ce kar a muku auren dole to in Allah ya jarrabe ki da uban da ya ce sai yayi da ki je ki shiga duniya ai banda ki haƙuri da ki je ki aure shi ki ta masa bala'i ha wanda ki haƙuri yadda wata ta ce a'a ai al'amari na kaza wanda kake so kana da yanci suka ce ga Zainab binti Jahash na da annabi ya aura mata Zaid bin Haritha ta ce ya Rasulullahi ba na son sa maula ne fa da bawa ne aka yanta shi annabi ya ce ki aure shi ta ce yanzu ya annabi ka yadda min ya zama mijina ya ce eh aka je aka yi auren zainab ba ta son zaidu kullum kuka zaidu yake yi ta masa kaza sai ta gaya mai magana ta ta masa abu in ya ba ta umarni abubuwa dai ga sunan dai ba daɗi auren bai yi ba da ƙarshe dai kawai sai ga zainab ta dawo gida aure ya mutu kin ga illar ki aurar da yarki ga wanda ba ta so duk inda aka je aka dawo in ba sa'a ba sai auren ya mutu da yawa abin da yake kashe aure kenan duk da wasu Allah musu albarka suna da haƙuri shikenan yarinya ta yadda ta aure da cijo aka ce ba komai an yadda kin san mutumin nan bai tafi ba sai da aka daura aure ƙwarai kuwa aka daura masa aure da yarinya ya ce to haɗa kayanki aka haɗa kaya bai ya baro garinsa fa ba mata yanzu kawai yana sauka a garinsa sai gashi ya dirka da da amaryarsa budurwa ta uwar gidan nan ya uwar gidan nan ina za ta sa kanta yau kuma tsohuwa to bari ku ji abin da ya faru a kansa zan tsaya wata rana yana zaune ya fito kofar gida haka a farfajiyar gida yar amaryarsa yarinya karama yar abokinsa tana kusa da shi ana da shi da furfurarsa ga yar karamar yarinya a gefensa ana ta dai sha'ani shi kamar ya auro yar budurwa masha Allah kawai sai ga wani wani yaro matashi daga kabilar Bani Sa'ad ya zo wucewa a Bani Asad kai yaro ne matashi ya zo ya gindaya ya wuce ta gaban su ga mata da mijinta sai ga yaron ya zo suna wasa da sauran yara wallahi malam kawai sai sai sai sai sai sai da cijon nan sai ya ji yarinyar nan sai yake me yace me nake ji haka tace yace wannan wani irin numfashi ne haka to tana ajiye numfashin nan sai ta fashe da kuka kuka kuka kuka kuka kuka miji ya dawo kan matarsa yace ma yau ki kike kukan me kike yi me yasa kike yi kuka ta ce yaya ba zan yi kuka ba an haɗa ni da da tsohon mutum kamar ɗan tsako da aka yi yafa masa ruwa na ga matashi ashe tana nan kan ra'ayinta ta ce yaya ba zan yi kuka ba an haɗa ni da tsoho kamar ɗan tsako ya kalle ta ya ce sakilakki ummuki ya aibanta ta ya ce Allah wadare da sha'aninki ke dai mahaifiyarki ta yi wabenki kina da auren ina mijinki ki zo ki ga wani yaro matashi ki nuna kaza kaza kaza il haqiqanki tashi ki tafi gidan iyayenki na sake ki fala hajata li biki ba ni da bukatarki an gama auren tafi gidan babanki ta ce na gode na gode na gode na gode ka tafi abin to kin ji labarin wannan dattijo da aka aura masa yar budurwa ba ta so kin ji abin da ya faru ni dai na gama bayanin abin da na gani a rubuce a littafi ya rage ga iyaye ku je ku duba abin da ya kamata Allah ya sa albarka Allah ya ba da lafiya zaman lafiya Allah kuma ya taimaka yarinya baiwar Allah sai ga ta da dan fagwanta ta dawo gida me ya dawo da ke ta ce ya sake ni subhanakallahumma wa bihamdika